بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 27 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 22 ga watan march shekara ta 2009 wannan shine kasar na saba'in daga cikin jiran giya karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah madaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi karatunmu da ya gabata mun shiga cikin babi na biyar a ƙarƙashin ainihin wato kitabul ghusli ai kitabul haidi mun fara karatu a lokacin sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko hadisi na biyu daga cikin ainihin hadisan babi Mama yake cewa haddasa Ismail ibn Khalilin قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة ainihin abdulrahman ɗan al'aswad ya ce ya karɓo wannan ainihin wato hadisi da yake bamu daga al'aswadu ɗan yazid shi ku aswad ya ce ya karɓo daga ainihin wato aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat aisha ta ce kanat ihdana idza kanat haida ɗaya daga cikin mu mata idan ta kasance tana haila daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yubashiraha sai manzon Allah ya nufi ya rungume ta a halin tana haila amaraha an tattazira sai umarce ta sai ta ainihin wato ɗaura zaninta fi faure haibatiha a lokacin da hailata ta ta zo mata thumma yubashiruha sannan sai ya rungume ta mahallin shahid kenan dan dama cewa babu mubasharatil haidi halaccin runguman mai haila thumma yubashiruha to sai ya rungume ta qalat to amma sai Aisha ta ce wa ayyukum yamliku irbahu cikin kuwane ne yake iya sarrafa gaɓoɓin jikin shi wato je ta ne maka tsoron garin runguma ɗin ka wuce kuma ka sadu da matarka sai matsala ta faru cikin kuwane ne yake iya mallaka ko yake iya sarrafa gaɓoɓin shi yake iya iko da su kama kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yamliku irbahu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake iya mallakar tashi gabar ko yake mallakar sha'awar shi in ta yunkuro mishi ya kawar da ita tabahu khalidun wa jarirun an shaybani wannan ainihin wato hadisi kamar yadda aliyu dan mushir ya ruwaito shi daga abu ishaq shaybani to an samu khalid da jarir su ma dukkansu almajiran abu ishaq shaybani ne dukkansu su ma sun ruwaito wannan hadisi daga wurin shi wannan yana tabbatar mana da halaccin rungumar ainihin mace mai haila daga cikin ainihin matanka ko kuma matarka in tana haila sai dai kawai taka tsantsan ake so ka yi idan sha'awa ta taso maka sai ka tsaya ka duba za ka iya sarrafa kanka to in ba haka ba sai ka ainihin wato kauce don halal ne kada kuma halal ɗin ta ja ka zuwa ga wata mas'ala mai girma domin ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da tirmidhi suka ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin duk da ya sadu da matar shi a halin tana haila to sai ya yi ainihin kafara da ainihin rabin dinare ko kuma sai ya yi kafara da dinare guda haka hadisin ya zo ba shakka ba ce ya zo da gwargwadon iko ne in mai iko ne mai wadata ne ya sadu da matar shi sai ya ba da dinare guda idan mara wadata ne talaka ne ya sadu da matar shi tana ainihin haila sai ya ba da rabin dinare sai ka duba ka ga nawa ne bana suka ce rubu'u dinar idan suka ce bana rubu'u dinar shine dubu biyu to dinari ɗaya ya zama dubu takwas kenan to in ka sadu da matarka sai ka ainihin bayar da sadaka ta dubu takwas wa za ka ba dubu takwas nan misali nake mana shine ba wai ita matar za ka ba ba za ka je ka samu fakiri ne ko miskini sai ka bashi قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض رواه سفيان عن الشيباني ورواه سفيان عن الشيباني الإمام أبو النعمان yace malamin shi Abdulwahid ya karantar da shi hadisin da shi kuma yace Ash-Shaybani Abu Ishaqa shine ya karantar da shi shi ko Shaybani yake cewa Abdullahi dan Shaddad ya ainihin bashi hadisi Abdullahi ko yace sami'tu Maimuna naji Maimuna mata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت idan manzon Allah ya nufi zai rungumi wata mata daga cikin matan shi sai ta ainihin wato sai umarce ta sai ta ɗaura zani wahiya ha'idun alhali tana ainihin haila sai ce warawahu sufyanu sufyanu ibn uyaina ya ruwaito wannan hadisi har wa yau ani shaibani daga al'imamu abi ishaq shaibani duk waɗannan hadisai suna nuna mana ya halatta tun da matarka ce ka rungume ta a halin tana haila sai dai saboda a kange ainihin wannan wuri to ana so sai ta ɗaura zali don kai ya zama tana tsirara sai al'amarin sai ya fi zama akwai haɗarin kada shaidan kuma ya zo ya ci ƙarfinku babu tarkil ha'idis sauma babin da ke bayani akan matar da take haila to ta bar azumi katta ya azumi azumi ya sauka a kanta sai dai kuma za ta biya bayan ainihin wannan larura ta ta ta gushe قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi adhan manzon Allah ya fito da babbar sallah aw fi aw fitrin ko kuma da karamar sallah kamar yadda na shayi mana tambihi jama'a hausawa ne suka haife mu suka tarbiyance mu yana daga cikin literature su al'adar su sukan ce karamar sallah da babbar sallah ba suna faɗin haka ba ne ihanatan ba don wulaƙanta sallah ba ne saboda wasu matasa ne aka samu jama'a suna kiran kansu ustazai sun ƙi su yi karatu suna neman su zama sharri ga ahalus sunna sai mutum ya naɗa wa kanshi mas'ala ta ijtihadi in yi tunanin abu kawai wani dan ganganci har sai je sai ya rubutu a kai irin su dai gashi nan suna rubutu wai ba a kiran Allah ba a cewa Allah ubangiji ba a cewa manzon Allah dan gatan Allah ba a cewa kai ba bahaushe ba ne kai baka karanta hausa ba kai baka san sirrin hausa ba baka san literature na hausawa ba me yasa na hau da sarf bai ishe ka karatu ba sai kaya adam shine literature na larabawa sai ka san al'adarsu in baka karanta literature hausawa ba shine sai ka kawai mutum ya miƙe a masallacin juma'a yana cewa ya za a ce karamar sallah da babbar sallah ai an wulakanta sallah bai gane sirrin ba wai shi a wurin shi duk inda tasgiri yake lil ihana ne ya ko a larabci in kayi na hawa akwai tasgiri na girmamawa tasgiri na girmamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Aisha ya Humaira me yasa bai ce mata ya Hamra Hamra sai ce mata ya Humaira yanzu wannan tasgirin na menene lil hanan na nuna ita ta musamman ce shi special one na haka yake tasgirin hamra to kaga dole ne ka je kai karatu shi yasa ya kamata ustazan ahlus sunna su gane cewa ka bar ɗariƙa ne ka bar shi'a ne ka bar gantali ne to wannan fa yanke wando da kai da gemu da aka aje bai mai da kai malami ba sai ka je ka yi karatu tukuru tukuna ya kamata su gane wannan saboda waɗannan matsalolin za ka yi mamaki in ka tafi garuruka irin kaduna niger sai ka ga har raba masallatai ake wai saboda wannan limamin yana cewa Allah ubangiji sai a ce to yana zagin Allah kenan ba za a bi shi sallah ba ya ce akwai sallah karama akwai sallah babba ya wulakanta sallah ku kira mu mu da Hausawa suka haife mu kuma muka tafi jami'ar Bayero muka zauna muka koyi Hausa muka zauna cikin yan ƙauye iyayen mu kuma sakarkarun mutanen ƙauye ne da basu iya boko basu iya arabiya ba shine sai ku ji gangaren hausa amma ba haka ba sai shirme ya same ka a cikin hausa ya kamata mutane su san waɗannan abubuwan jama'a fitintinu ne waɗanda kawai ɗalibai suke zuwa suke rakimo su da sunan wai su sun zama malamai kuma sai su mai da matsalar ta zama babba ai ta rikici ai ta rikici sai ce a raba masallaci a raba masallaci kwana biyu shikenan wani ba a mai sallama wani ba a magana da shi wani kaza kaza kaza kaza shikenan sai a waye gari bayan wata uku duk sun watse kuma sun daina addini sun zo sun kawo muku rudani da hayaniya ya kamata ku gane addinin ba irin addinin dariƙa ba ne ko addinin shi'a shine in kana da zil kana son abin kawai ka tashi shikenan kai ta hayaniya shikenan da haka shikenan ka zama malami ka je kai karatu tukuna gashi nan خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر من ذا الله يافتو ko dai a babbar sallah wato sallar layya ko kuma a ƙaramar sallah wato sallar da ake yinta bayan azumi ina ya fita ilal musalla zuwa ga filin idi famarra alal nisa'i to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya wa'azi mun karanta wannan hadisi a baya kuma za mu zo mu ci gaba da karanta shi da yawan maza hudu ba asalin yadda hadisin ya zo jajiberin sallah annabi ya je ya same su mata ya rinka bin su gida gida anguwa anguwa yana cewa mata gobe a haɗu a filin idi sai wata ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ba ta da hijabi fa ya za ta ta je filin idi sai ya ce ta ara a wurin kawarta to ya manzon Allah wadda take haila fa ya ce ita ma ta je saboda in an tashi sallah sai ta janye jikinta daga masallaci kar ta shiga cikin sallah idan aka idar da sallah za a yi addu'a za a yi wa'azi sai ta shigo a yi wa'azi da ita kuma za a yi addu'a ita ma ta karba addu'a a yi da ita waɗannan mata shine sai suka ɗibi jiki suka tafi masallaci to mata ba a ba su goron gayyata ba ma sun je balle kuma yaya manzo Allah ya ba su special invitation tab don haka mata suka je suka cika masallaci zankame sai zama duk wa'azin da manzo Allah ya sai ya fahimci ba su ji ba shine famarra alan nisa'i sai ya tafi wurin mata kuma sai ka haɗo waɗancan lafuza na hadisin sannan za ka fahimci haka famarra alan nisa'i sai ya tafi wurin mata faƙala sai ya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku mata a rinƙa yi ana sadaka fa inni uritu kunna aksara ahlin nari saboda ni na ga ku ne kuka fi yawa a wuta wannan kuma yana daga cikin hikimar mai wa'azi shine kowa in aka je ana mai wa'azi da gwargwadon yadda yake ne idan ka shiga layin 'yan kasuwa kana irin wannan wa'azin sai ka ga suna jin daɗi an ce mata 'yan wuta ne amma an ka ce ya ku 'yan kasuwa Allah ya ce wailul lil mutaffifina ya ku ’yan kasuwa Allah ya ce, "Iza nudiya lissalati min yawmil juma'ati fasa'au ila zikirillah duk ayoyin ciniki sai kai ta jawo musu. Ya ku ’yan kasuwa, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Rahimallahu ra'an, samhan idza shtara, samhan idza ba'a. Allah ya ji kan mutumin da ya siyo da araha, ya siyar da araha, kai ta jawo musu irin wannan. Sai ka ji ana akarmakallahu, alhamdulillah Allah ya taimake mu mu bi. To wa'azi yayi kyau kenan. nan kaga da ya zo layin mata jama'a sai ya koma ya ne musu wa'azi a kansu haka gwanin mai wa'azi kenan a yi wa kowa wa'azi daidai da yadda yake yanzu nan da ya shigo layin mata kawai sai ce ya ma'asharan nisa'i ya ku mata a rinka yin sadaka saboda na shiga wutar jahannama na ga ku kuka fi yawa a ciki to yanzu me yake gaya musu haka ake so a cikin hikimar wa'azi duk sanda ka faɗi matsala sai ka faɗi maganinta to a nan kafin ya faɗi matsala ma sai da ya fara faɗin maganinta sadaka da mata za su rinka yi shine zai kaɗe musu tsautsayin zama daga cikin yan wuta an fahimci wannan da kyau ko faƙunna sai mata suka ce wa bima ya rasulallahi da menene muka zama mun fi kowa yawa a wuta me muka yi kaga wannan shine freedom of expression yancin magana ba a takura su irin matan gargajiya in aka yi magana sai dai su yi shuru gashi nan me yasa muka fi kowa yawa a wuta yanzu in mata wata mata ta yi wa limamin idi wannan tambayar duk jakar magori da jakar kowa sai a ɗauka a ce ta yi rashin kunya amma gashi manzon Allah aka yi wa menene ya aka yi domin ai gano wannan abin shi zai taimake su domin su kauce ba wai su ta laifin suna ta sadaka ba to in kuɗin sadaka suka kare fa amma yaya aka yi wani laifi ne kala sai yake tukusirna la'ana kuna yawaita tsinuwa kuna yawaita zagi wa takfurnal ashira sannan kuna wulakanta miji ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin tun da nake ban taɓa ganin halittu masu nakasasshen hankali da nakasasshen addini amma azhaba lilubbin rajulil hazimi min ihda kunna waɗanda suke kawar da hankalin namiji mai kaifin hankali fiye da ku ba mata suna da nakasasshen hankali abin da ake nufi da nakasasshen hankali a nan wannan abin ya faru ne tsarin halittarsu ce kuma nakasar hankali wato rashin cikakken hankali irin na namiji ga mace daraja ce gare ta daraja ce gare ta domin in ta samu cikakken hankali irin wannan da ake magana na namiji to kuma matsala ta same ta don ya fi ƙarfinta shine zai zama tana da saurin fada tana da saurin fushi tana da riko yanzu da an yi magana ta kai kutufo ta kai duka ta kai kaza to shine kaifin hankalin ma'ana ya fi ƙarfin jikinta kenan don haka za ka ga mota ya karama sai a sa mata batir karami haka ne ko ba haka ba yawwa shine kowace ƙwarya akwai abokin birminta wannan maganar da ake jama'a wannan hankalin ba ana nufin hankali na kwakwalwa irin wanda kake aunawa ba ana nufin daidai da gwargwadon yadda take iya fahimtar abu da irin rauni da irin laushin halinta shine abin da ake magana na ta rabin na namiji ne in ba haka ba za ta iya tarbiyyar 'ya'ya ba ka duba ka gani in ke tafiya ta bar maka 'ya'yan kullum makwabta sa ji ka buge wani ka take wani ka kori wani ka duk ka rikita gidan ita kuma haka take wuni cikin su su zubar da madara su ɗauki kalanzir su zuba cikin gero duk haka za ta zauna lafiya da su saboda me saboda tana da naqsun fi aqliha hankalinta ya yi daidai da ta iya wannan harkar to amma wajen addini kuma fa ya aka ya zama tana da ainihin naƙasasshen addini shine lokacin da take haila ba za ta yi sallah ba lokacin da take haila ba za ta yi azumi ba kaga ladan da za a baka kai da baka haila a wata guda ita ba za ta samu irin shi ba kaga ta samu na ƙasa kenan to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk da yadda suke da wannan rauni a wajen hankali da yadda suke da raunin addini sai kaga kuma sun kaɗe hankalin namiji mai kaifin hankali yanzu nan da ta ɗan yi fari sai kaga duk ka rikice ana dubi nan kana ina gani ina gani a ta tafi da hankalinka yanzu nan da ta leko tana kwalla sai kaga hankalinka gaba ɗaya ya tafi can shine ga nakasa amma ga kuma ƙarfi suna da wani irin ƙarfi a cikin ainihin halittarsu wadda yanzu nan sai ga sun kaɗa hankalin mai hankali ƙulna sai mata suka ce wa ma nuqsanu dinuna dinina wa aqlina ya rasulullahi menene na ƙasar addinin namu da hankalin namu qala sai ce alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatin rajuli ta nake shahadar mace guda ɗaya ba rabin shahadar namiji ba ce kulna bala sai suka ce haka abin yake kala sai ce fa zalika min nuqsani aqliha wannan ai shine rauni da na kasa hankalin nata idan aka yi kisan kai in ana neman shaidu guda uku misali ko guda biyu to haka samu mata sai a ce to sun hada mutum guda sai a nemo namiji guda nawa guda ɗaya to in mata ne gaba ɗaya fa sai su zama guda hudu kaga wanda yake nuna su ta wajen nan rabi ne na me namiji amma in aka zo magana diya idan namiji ya kashe mace ko mace ta kashe namiji wannan rai ne an nafsu bin nafsu ne zai aiki ana amma wajen shahada to ita a matsayin rabin namiji take to kun ji yadda aka yi suka zama suna da rauni ko kuma saukin ainihin hankali sannan sai ce alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum manzo Allah yace kuma shin ca nake in tana haila ba ta yin sallah ba ta yin azumi kulna bala sai suka ce haka abin yake kala sai yace fa zalika min nuqsan diniha wannan yana daga cikin nakasa addinin ta shine ba laifi ta yi ba amma kuma an ɗauke mata sallah azumi kuma ba za ta yi ba to abin da nake so ka duba daidai sanda za ta rama azumin bayan sallah ne ko to ta rama ya biyu amma fa ladan shi bai kai ladan wanda da a ramadanu ta yi ba domin watan ba zai kai darajar ramadan ba don haka duk yadda aka yi in aka yi zubin lada tsakanin namiji da mace sai kaga cewa ladan shi ya fi nata inda yana kula da ibada wannan shine dalili akan cewa mace ba za ta yi ainihin wato sallah ba idan tana haila ba kuma za ta yi azumi ba in tana ainihin ainihin wato haila to wannan haka shari'ar take babban malami alqazi abubakar ibn al-arabi a cikin littafin shi mai suna arizatul ahwazi sharhin tirmizi ne ya ce da za ka tambaye ni ka ce wace hikima ce aka yafe musu sallah kuma ba a yafe musu azumi ba in ce sai in ce wallahi ban sani ba amma a iya karfin tunani na zan iya cewa ina ganin Allah ya yi musu haka ne don ya sassauta musu saboda ita sallar in aka ce su rama za ta yi musu yawa amma azumin ba zai yawa ba idan te kwana uku tana al'ada kaga azumi uku rama shi mai sauki ne to amma sallolin kwana uku sallah nawa kenan abin ya yawa yake yana ganin abin da ya sa kenan ya zama aka ɗauke musu rama sallah amma ba a ainihin wato ɗauke musu azumi ba wallahu a'lam to wannan ita ce aƙidar dukkan musulmin duniya da ijma'in su cewa mai haila ba za ta yi azumi ba kuma mai haila ba za ta yi sallah ba sai dai khawarijawa su ne waɗanda kuka fi sani 'yan tatsi ne a najeriya su kan ba su yarda da wannan karatun ba mace tana haila za ta ainihin yi ko menene za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi kaza za ta yi kaza to wannan ba addini ba ne babun تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت yace babin da ke bayani akan cewa mace mai haila za ta ayyukan aikin hajji baki ɗaya su ne almanasik illa tawafi bilbaiti sai dai kewaye ɗakin ka'aba ne ba za ta yi ba to a nan kalmar qaba'i da bukhari ya amfani da ita ya yi amfani da kalmar qaba'i ne ala tariqatil qudama malaman da da ƙaba'i da ada'i duk abu ɗaya ne don haka da aka ce taqadi ba wai ramawa ba kamar yadda ya ce fa idza qudiyatis salatu qudiyat anan shine in an gama sallah ba wai an rama ba abinda wannan babin yake cewa jama'a ya kamata kowa ya natsu da kyau domin duk shekara muna samun matsala musamman da mata akan wannan an tafi aikin hajji ko umara misali mace ce ta shirya daga gida tsaf za ta tafi miƙati ta je ta ɗauki harama aikin hajji ko umara na sai zama tana jinin haila a yanzu to ya za a yi kenan ba komai abinda kawai ake so ta wanke jikinta fes ta samu auduga ko tsumma wadda za ta toshe farjinta shine kunzugu kenan idan ta je wurin da ake ɗaukar miƙati wurin da ake ɗaukar harama a miƙati sai ita ma ta ɗauka mutane suna cewa to sallafa ba za ta yi sallah raka'a biyu ba dama babu wata raka'a biyu da aka shar'anta don ɗaukan harama idan ya dace daidai da lokacin da zaka ɗauki harama lokaci ne na sallah a zahar ko la'asar zaka iya yi in ya zama a cikin masallaci ne ka tsaya ka shiga masallaci ka yi sallah ta hiyatul masjidi amma ita sallar ba ta da alaka da ɗaukan haramar saboda haka kenan idan yanzu misali aka ɗauke ta a mota aka tafi idda miƙati yake sai ta zamanta a cikin motar idan masu zuwa su yi wanka su gyara jikinsu su canza harami su yi kaza duk suka yi abinsu in suka zo tana zaune a mota idan mota ta ɗaga domin ƙa'ida kenan a sunna a jabir ya ce hatta izastawat bihi alal baida har sai da raƙumar ta kama hanya ta kanas sannan a halabil hajji sai aka ji ya ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai abin hawan ya kama hanya tukuna ba wai daga cikin masallacin ba don galibi alhazai da masu umara daga inda suka yi nafilan nan galibi daga nan suke a'a sai ka hau abin hawan ya kama hanya daga miƙatin sannan sai ka ɗaga muryarka sadda bakinka yake labbaik Allahumma to a lokacin nan kuma zuciyarka take kudurce abin da za ka yi to a daidai wannan lokacin ko tana jinin haila ko tana jinin biki kuma ko da kai ne namiji ku kiyaye kana da janaba baka samu damar yin wankan janaba ba za ka iya shiga harama a wannan lokacin inna ma kawai abin da ake so kafin ka isa ka'abar ka tabbatar tsarki ya samu a jikinka kai a matsayinka na namiji shine kai wankan janabar kai alwala to ita mace fa in ya zama tana jini ku kiyaye wannan da kyau in ya zama tana jini to idan ta isa maka sai ta zamanta a gidan da ta sauka don haka ba za ta je ka'aba ba domin yin sallah ba za ta je ka'aba ba domin yin dawafi amma fakar kumanta tana cikin haramarta don haka duk abin da ya shafi dokokin mai harama kamar mai harama mace ba za ta sanya safar hannu ba ba za ta ainihin wato zuba turare a jikinta ba duk wata doka ta mai harama tana nan amma za ta yi wanka da soso da sabulu ta wanke jikinta amma ta sani tana cikin harama to idan jini ya ɗauke mata ku kiyaye wannan da kyau in jini ya ɗauke mata shikenan sai ta wankan haila sai ta alwala sai ta tafi ka'aba sai ta je sai ta kewaye ɗakin ka'aba sau bakwai sai ta yi nafila raka'a biyu ta je ta sha ruwan zamzam ta zuba a kanta ta yi addu'a sannan sai ta tafi safa da marwa ta je ta yi safa da marwa sau bakwai in ta gama sai ta zo ta sa almakashi ta dan daddatsu gashin kanta da gwargwadon girman yatsa shikenan ta gama umara to a wannan lokacin mijinta zai iya saduwa da ita za ta iya kasa kaya ta sayar idan hajiyar birni ce tana kasuwanci za ta iya shiga kasuwa ta duk abin da ya halatta yanzu ta zama kamar wadda take gidanta a Najeriya ta warware ta gama umara to amma idda matsala take faruwa yadda ta faru ga sayyidatina Aisha shine yake rikita matan mu a yanzu shine lokacin da ta je Makka sai zama lokaci ya ƙure don haka ba za ta yi zaman jira ba sai kuma a ce za a fita hajji to yanzu ta yi wani irin hajji wanda ba shi da suna shi dai ba tamattu'i ba ne domin da tamattu'i ne sai ta yi umara ta warware sannan za ta zo ta shiga hajji a yau tarwiya to ita ba ta yi umara ba ita kuma ba kirani take ba ita kuma ba ifradi ba sannan kuma ita bata fita daga harama ba haramarta ta umara ce sai ta wuce sai kuma ta shiga cikin harama hajji kuma ba ta yi umarar ba to yanzu yaya hukuncin irin wannan matar shine sai ta je duk abin da ake a wurin aikin hajji a je a yi zaman mina da ita ranar takwas ga wata a kwana a mina ranar tara ga wata yau mu ainihin arafa a tafi arafa in aka tafi arafa ba za ta yi sallah arafa ba amma za ta zauna a filin arafa domin ba za ta shiga masallacin namira ba za ta samu fili a arafa domin annabi cewa ya sallallahu alaihi wa sallam wa kaftu ha huna wa araftu kulluha mawqif yace ni anan na tsaya amma duk filin arafa wurin tsayawa ne dan haka sai ta samu wuri sai ta zamanta in ta zauna liman yana hudu ba arafa ana addu'a duk za a yi tare da ita addu'a arafa da duk abin da ake har zuwa rana ta faɗi za a yi tare da ita sai a sakko arafa sai a taho daga arafa sai a taho muzdalifa in aka zo aka yi kwanan muzdalifa gari ya waye to ranar sallah akwai ayyuka guda hudu aikin farko daga ciki akwai jifa jifan nan jamratul aqaba za a je a jefa da tsakon kwami guda bakwai sannan sai a dawo sai a yi yanka sai a yi me sai kuma a yi aski duk za ta yi to me ya rage ɗawafin ka'aba to shi ma ba za ta yi ba sai ta ɗage shi har sai ta tsarkaka to idan ta tsarkaka sai ta je sai ta yi wannan ɗawafin na fata an gane to wata matsala a cikin matsala sai ta sake tasowa sai a ce yau ɗin nan an sauka hajji jini bai ɗauke mata ba gobe kuma jirgin su zai bar saudiya ya tafi ƙasarsu ya za ta yi kenan babu yadda za ta yi sai a tarkata sai a taho da ita annabi ya ce an ɗauke mata sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu karanta a nan to amma in akwai wadataccen lokaci fa sai a bari jinin ya ɗauke in jinin ya ɗauke sai ta je sai ta yi wannan tsawafi na ifaba to ta kammala aikin hajji kenan to amma kar ku manta har yanzu akwai me akwai umara to wannan umarar tata niyyar ta umarar ta yi sanyi don haka sai ta je ta sake sabuwar niyya ta fita ko'ina inda zai zama wajen makka kawai yanzu ba miƙati ba ko'ina ne in dai ta fita daga territory daga hudud daga iyakar makka to shi kenan nan wurin sai ta tsaya sai ta je sai ta ɗauko harama sai ta sake tahowa ta zo ta yi umara to a wannan lokacin sai zama daga cikin makka wuri mafi kusa inda za a fita harami shine ainihin abin nan tan'im to tan'im din nan yanzu a da a da kamar bayan gari ne amma yanzu fa kamar mutumin tudun wada ne sai a ce mishi je gyalle su kaga a da ta za a iya cewa gyalle su baya take amma a yanzu fa ta zama ciki to don haka sai ta je tan'im to tan'im din nan zaka je ka samu akwai masallaci a wurin shi masallacin an yi shi daidai inda liman ke tsayawa nan ne karshen inda makka take don haka bai shiga cikin makka ba to da zaran ka fita daga nan ta shiga masallacin ba ta shiga masallacin ba kawai daga nan sai ta ce labbaika umratan sai ta ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai ta taho makka sai ta umara tsaf to shine ɗazu na ce muku wannan hajjin nata bai da suna don haka bai ɗaukar hukuncin ɗaya daga cikin nau'ukan hajji guda uku yanzu ita dai ba ta matu'i ta ba ita ba ifradi ta ba ita ba kirani ta ba to yanzu ina hukuncin ta yanka hadaya babu hadaya a kanta shi yasa sai suke kiran irin wannan hajjin hajjatu aisha hajjin aisha domin wani yanayi ne ya faru gare ta ita kadai ita kadai annabi ya kyale ta haka to amma ta yiwu kai ma matarka haka ta faru shikenan sai ai haka idan kun fahimci wannan da kyau me yasa aka ɗauke mata yin hadaya saboda ta juya hukuncin kuma ta sha wahala ta matu'i ta taho da shi ya juya ya zama mata wani irin kira ne sai aka ɗauke mata hadaya ko kun fahimta jama'a to kuskuren da mutane suke a ƙarƙashin haka yanzu sai ka ga mutum ya ɗauki niyyar umara in ya je makka sai zaman shi sai ƙin umarar idan lokacin hajji yayi shi ma sai ya saɓi zarce sai je ya ɗauki haraman hajji sai a je a yi hajji idan aka dawo daga aikin hajji shi ma sai ya tafi can wannan masallaci da ake kira masjidu aisha ko masjidu tan'im shi ma sai ya ɗauko harama ta umara sai ya zo sai ya umara sai ya zama shi ma ba zai yanka rago ba to tambayar shi ne ran kai daɗe kai ma haila kai shi da tambayar idan haila kai to shi ke ya halatta to kuma sai a tambaya ko namiji na haila domin mutane da yawa suna yin haka sai su ce shi kenan in suka yi haka hadaya ta faɗi a kansu saboda me saboda daga makka in ma kai ɗan gari ne fa riyal biyu za ka baya a kawo ka nan tan'im ɗin in kai baƙo ne za su yanke ka kawai su karɓi riyal goma amma in kai ɗan gari ne sai ka ari keken abokinka ma ka hau ka je ka abin nan da haka sai ga cewa to ga inda zai kashe riyal goma ko riyal ashirin ai ya fi a ce sai ya kashe riyal ɗari uku da wani abu yayan karago wai sai mutum ya irin wannan to wannan sunan ta hila shine wayan banza yahudawa ne suka fara yi Allah ya haramta musu cin kitse sai suka ce sun yarda sai suka je suka narka kitse sai suka je suka sai da kuɗin kuma suka kashe abebansu ba su ci kitse ba amma sun ci kuɗin kitse Allah ya haramta yin haka ko mutanen da ke yin haka musiba za ta iya sauka gare su domin su yahudawan da aka yi musu wa'azi suka ki akan hila da suke gama da kamun kifi ranar asabar sai Allah ya mai da wasu suka zama birai wasu suka zama aladai saboda haka jama'ar musulmi kun ji wannan shine to in ta je duk abin da mai aikin hajji yake yi za ta yi sai dai tawafi ne ba za ta yi ba za ta yi karatun alkur'ani to tun da aka ce ba za ta yi tawafi ba to ko za ta je ka'aba ba za ta je ka'aba ba domin in ta je ka'aba me za ta yi sallah za ta yi ko dawafi to an hana ta to za ta je ta zauna a ka'aba ta ce to bari ta je ta zauna ta ta karatun a can ko ta a'a dan haka ba za ta shiga cikin ƙwaryar ka'aba ba da masallacin harami amma za ta iya zama a waje kamar kofar daru tauhid da makamantansu kofar intercontinental hotel din nan duk za ta iya zama wannan wurin yana ɗaukar hukuncin farfajiyar ka'aba sai dai kuma ba a shigar da shi cikin masallaci ba za ta iya zama a nan ta yi duk ibadojinta ya yi amma ba za ta shiga cikin masallacin harami ba to wannan wasu hukunce hukunce ne waɗanda in ba a can aka je ba wani abin sai dai kai ta fahimta abin a nesa wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wato abin da yake tambaya shine na ɗaya dai an hana a yi umara biyu a cikin watannin aikin hajji idan har ka riga kai umarar ka wadda ka hada da hajji to ba za ka yi ba sai watan zulhijja ya fita to amma inda yake tambaya in watan zulhijja ya fita watan almuharram ya fita mutum watan zulhijja ya fita watan almuharram ya shiga kana makka idan kana son kai umara ya za ka yi in kana son kai umara za ka tafi ɗaya daga cikin mawaƙi ne don yanzu kai kamar sabon hukunci ne hau kanka to amma mutane wai kuma sai su tafi tan'im ita fa tan'im ba miƙati ba ce miƙati ne wato wurin ɗaukan harama ne kawai ga masu larura irin ta aisha amma ba miƙati ba ce kawai wajen harami ce don haka sai dai a ce wa mutum ya dubi wanne miƙati ne ya fi mishi kusa sai ya tafi sai je sai ya ɗauko umara ya zama kamar yanzu ya shigo kenan Allah ya taimaka na ba zai ɗauki hukuncin ɗan garin makka ba domin abin da ya mai da shi ɗan garin makka dama shine mai ya zo ya yi umara a cikin watannin hajji da ya zo ya umara a cikin watannin hajji sai ya zauna yana jiran mai yana jiran hajji sai hukuncin ɗan makka ya kama shi ko kuma ya zo ya umara ne shi kenan sai ce to yanzu ya zama dan makka ya zauna to amma shi dama me zo yi umara da hajji ya gama umara da hajji an sallame shi kenan to tunda an sallame shi to amma sai ce kuma yana son ya sa ya sake daukan wata ibada sai ce to ya je ya sake dauko ta daga miƙati na'am na'am mace ce wai mijinta ya rasu gashi an riga an biya mata kudin aikin hajji an je an yi hoto an yi visa an yi passport an yi duk abubuwa an je an yi mata lamba da duk abubuwa dai kuma ga mijinta ya rasu bai halatta mata ta tafi ba sai ta tsaya ta yi wannan takaba din idan ta kammala wannan takaba din shikenan Allah ya kai mu baɗi sai ta tafi shikenan amma ba za a ce to wai ta tafi ba to aina za ta yi takaba bai halatta ba jama'a mutane da yawa su ne musamman yanzu abubuwan fatawoyin game da aikin hajji mutane suna neman su sako siyasoshi da ra'ayoyi a cikin harkokin aikin hajji wanda yake kuma haka ba za ta sabu ba Allah ya kyauta wa qala ibrahimu al-imam ibrahim an-nakhai yace la ba'asa an taqra al-ayata babu laifi ga mai haila ta karanta aya guda wannan asarin nashi al-imam darim ya fitar da shi a cikin sunan da isnadi sahihi walam yara ibn abbas bil qira'ati lil junubi ba'asa abdullahi dan abbas yana ganin babu laifi mai janaba ya karanta alqur'ani ko ta karanta alqur'ani wannan asarin al-imam abubakar ibn al-munzir shine ya fitar da shi wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi manzon Allah ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali daga cikin halayen da yake ciki zikiri mafi girma kuma shine me shine alqur'ani dan haka kenan annabi yana karanta alqur'ani a kowane hali yana da tsarki ko bai da tsarki yana kwance ko yana zaune duka yana yi wannan hadisi muslim ne ya fitar da shi wa qalat ummu atiya dattijuwa ummu atiya babbar sahabiya ce tace kunna nu umaru an yakhruja al-huyyadu fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una an kasance ana umarnin mu mu mata na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mata masu haila su fita zuwa filin idi idan ana kabbara su ma su rinka yin kabbara in ana addu'a su ma su rinka bi suna karban addu'a dalili akan cewa mai haila tana zikiri ko ba ta zikiri tana yi tana addu'a ko ba ta yi tana yi to kuma da wancan umumin lafazin manzon Allah yana ambaton Allah a kowane hali ya halatta umumi sannan da waɗancan gutsatsarin fatoyi daga sahabbai da tabi'ai cewa wannan yana ganin babu laifi a karanta aya wannan yana ganin babu laifi mai janaba ya karatun alkur'ani wannan magana ita ce daidai jama'a kana da janaba kina da janaba na'am in ka tsarka kusan nan ka karanta alkur'ani ya fi amma ko da baka tsarka kuma sai ka zo kana karatun alkur'ani babu laifi jama'a wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace akhbarani abu sufyana abu sufyana ya bani labari anna hiraqal ko hiraqla da'a bi kitabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Hirakla ya sa an kawo mishi wasiƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqara'ahu sai shi Hirakla ya karanta wannan wasiƙa fa iza fihi sai gashi a cikin wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bismillahir rahmanir rahim wa ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin al-ayata a cikin takaddar annabi da ya rubuta wa kafirai kuma hirakal kafiri ne sai ga shi ɓaro-ɓaro da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillah kuma bismillah aya ce ta alkur'ani kuma ɓangare ce ta aya alkur'ani sannan sai ga aya su kutun da guda wa ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi sai ga wannan aya balo-balo a cikin takardar da manzon Allah ya rubuta wa kafirai dalili akan in har ya halatta a rubuta wa kafiri takarda da bismillah a ciki da aya alkur'ani a ciki kafirin nan ya ɗauki takardar nan ya riƙe da hannun shi yana karanta aya Allah a ciki to musulmi dan yana da janaba ko tana da haila ta karanta alkur'ani babu wani laifi shine abin da ake so a ce maka kawai ina fata an gane wannan hadisi mun karanta shi a can baya lamba ta bakwai wa qala ata'un ata'u tabi'i ne yace an jabirin daga jabir jabiru yace habat aisha fa nasakatil manasika aisha ta taba yin haila a lokacin aikin hajji sai ta yi dukkan ibadojin da ake a lokacin aikin hajji ghaira tawafi bil baiti banda tawafi wala tusalli kuma bata yi sallah ba kawai da ɗawafi da sallah su ne kawai abin da bata yi ba amma ta yi ko menene ake yi na fata an gane wannan hadisi za mu zo mu karanta cikakken shi a lamba ta 6803 insha Allah wa qala al-hakam al-hakam ibnu uyayna ko ibnu utayba al-hakam ibnu utayba yace inni la'azbahu nakan yanka dabba kaza ko akuya ko zabo ko wani abu wa ana junubun alhali ina da janaba me mahallin shahid kowa dai ya san ba a yanka sai an ce bismillahi wallahu akbar sai an ambaci sunan Allah da janaba wa qala Allah Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi ai Allah yace kar ku ci sai abin wato abin da ba a ambaci sunan Allah wurin yankan shi ba dalili akan me dalili akan ina ambatan sunan Allah tun daga abin da Allah ya faɗi suratul an'ami aya ta 21 wannan asarin nashi da wannan fatawar tashi al 121 al-imam al-bagawi shine ya fitar da ita a cikin littafin shi al-ja'diyat da isnadi sahihi abinda duk waɗannan muqaddimomi suke so su nuna mana shine me mazhabin malaman farko game da mai haila da mai janaba shine mutum zai iya karanta alkur'ani mutum zai iya yin zikiri mutum zai iya yin addu'a da duk wani abu wanda ake furtawa da baki babu laifi wannan shine mazhabin kudama wannan shine mazhabin salaf dan haka babu laifi shikenan kawai duk wani sabani da aka zo wakila wakila ajiye wakila alqiliyat ɗauki menene ya zo daga asalin waɗanda su ne aka saukar da addinin a idansu sannan sai bukhari ya ce haddasana abu nu'aymin qala haddasana abdul aziz ibn abi salama an abdurrahman ibn al-qasim an al-qasim ibn muhammadin an aisha qalat wannan hadisin jiya mun karanta shi daga aisha aisha ta ce kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la nadhkuru illa al-hajja ba abin da muke ambato a cikin talbiyyar mu sai hajji hajji muka tafi falamma ji ina sarifa da muka je wani ƙauye da ake kira sarifa dab da a shiga makka famistu sai jini ya zo mini famistu shine sai aka taɓe ni sai jini ya zo mini fadakhala alayya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo wurina wa ana abki ina kuka dama bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ta san za ta zubar da ruwa in ka auri yarinya karama akwai abubuwa da yawa za ka haƙura da su ya kamata mutane su gane wannan wali kullum wijhatin huwa muwalliha in kana son cikakkiyar mai hankali wadda za ku rinka fahimtar juna kana ganin karisma shine sai ka auri cikakkiyar budurwa wadda ta kai shekara ashirin da biyar talatin ko arba'in duk akwai su budurwa ce 'yan shekara arba'in akwai har 'yan shekara hamsin kuma budurwa ce eh ko a nan garin za ka samu ba inda babu 'yan mata irin wannan babbar budurwa ce eh za ka ga za mu zo za a tattauna irinsu a hadisi to amma wannan in ka aure ta in iyayenka suka zo za ta iya karɓansu hannu biyu biyu ma'ana ta iya entertainment ta iya hidimar jama'a ba za ka ji kunya ba duk inda aka ji in ka zama gwamna baka da matsala kana da mace mai karisma kana da ma'ana babu matsala in kai baki nan da nan za ta shirya abinci nan da nan ta aika to amma in ka auri irin waɗannan yangu musulmu ina fata an gane ma'ana to waɗannan su akwai biyayya akwai zaman lafiya baka da matsala amma kuma abubuwa da yawa za a rinka samun penalty ina fata an gane ta rika samun penalty me yasa za ka yi baki tana can tana wasa da ita da yaran gida ba abin da ya shafe ta in ka ce ke baki san an yi baki bane sai ta ce eh naji sun faɗa sadda aka neme ta ta bada shaida akan Aisha ta ce Aisha yarinyar da za ta shanya garin da za ta yi tuwo sai ta tafi tana wasa akuya ta zo ta cinye garin kai ma ka san irin haka inna ma su daɗin sha'aninsu shine ba za ka taɓa samun matsala da su ba duk abin da kace mata to za ta ce amma in ka je ka aure wannan ta gama FCE ta gama polytechnic ta yi NYSC in ka ce ka ba sai ta ce a'a impossible to eh shine wato ita ma kowanne da ta fa'ida ko kun fahimta kaga ka dubi wannan yanzu me ya kai ki kuka haila ce ta zo mata kuma sai ta je ta tsaya tana kuka to yanzu kukanki me zai yi mana me zai biya bukata da zuwa kika kika rahoto to ni fa haila ce sai a ce ga fatawa to ta tafi tana kuka to shine saboda kuruciyar kenan tana zaune sai yan mata sai su taho wurinta sun zo wasa in suka leko suka ga annabi sai su koma sai annabi ya ce a ku shigo shi sai fita ya ban musu gidan in ya shigo ya samu kawayenta sun zo ana wasan yar bebi sai shi ya koma shine duk in ka auri karamar yarinya haka sai ka je ka ga ta tare tana da huwa ka lallaba a kicin da ita da yaran gida shine duk irin waɗannan ɗabi'u haka za ka yi ta gani ire-iren su gashi nan ka ji ta ce wa ana abki sai ya shigo ya same ni ina kuka ma'ana ma madadin ta je tana kukan ma a ganta kawai sai ta tafi ta je ta zauna tana kuka to haka al'amarin yake jama'a faqala sai manzo Allah yace ma yubkiki me yasa ki kuka qultu sai na ce lawadittu wallahi anni lam ahujja al'amma kaji kuma sai ta ce wallahi ni da ma na san haka ne da ma ban tawo hajjin ba bana kaji madadin ta ba da ansa sai ta ce da ma na san haka da ban tawo hajjin ba kala sai ya ce la'allaki nufisti mai yiwa jini ne ya zo miki kaga sai ya amfani da kwarewa shi kuma ya gano ko dai jini ne ya zo miki kuntu na'am sai na ce eh kala sai ya ce fa inna zaliki fa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala banati Adam wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi ga 'ya'yan annabi Adamu fas'ali ma yaf'alul hajj duk abin da mai aikin hajji yake ke maki ghaira Allah ta tufi bil baiti hatta ta tuhuri sai dai kake kewaye ɗakin Ka'aba sai kin yi tsarkaka shikenan yayi maganin mas'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine dalili akan mai aikin hajji mace za ta duk ibadojin aikin hajji sai dai banda dawafi babul istihaba babin da ke bayani akan kwararar jini tsinkewar jini sakin jini duk yana ɗaukar ma'ana haka shine jini ya tsinke wa mace ta zuba lokacin haila da ba lokacin haila ba ko kuma a je a yi mata asiri sai a ce a je a sakan mata jini ko kuma aljani ne ya shige ta sai daidai sai kaga mijinta ya yi tafiya sai kaga farjinta ya bushe mijin yana isowa garin ita bata sani ba ma sai ta ji jini ya zo mata har in abin ya saba mata sai ka ji ta ce ai ina gane ka iso gari da na ga jini ya zo mini duk yana faruwa to wannan shi ake kira al-istihaba kaga an ƙara sinun da ta'un don haka ya ɗauki wata ma'anar daga alhaidu to al-istihaba shine kwararar jini kwararar jini to abinda nake so mata su kwantar da hankalinsu wannan larurar tana da sauƙin a kula da ita kuma babu wani ruɗani ba lallai jinin ya zo ba wata ba jini ne zai zuwa mata ba jama'a a lokacin irin wannan larurar wata za ta rinka ganin wani abu ne yana zuba kamar an fasa kwai kamar gwaiduwar kwai shine zai rinka zuwan mata tsawon wata guda da lokacin hailarta yayi kuma sai ta ga wancan mai yalo yalon gwaiduwa ya daina zuwa sai kuma ta ga jini ya taho yana zuwa to wata kuma wannan jinin na larura zai ɗauki kalar jininta ne na haila sai ya saje sai zama wata tutur jinin iri ɗaya ne to za mu tattauna magana akai insha Allah الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت عائشة الله يكرمت يرداتك قالت فاطمة بنت أبي أبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتماتا ميسونا فاطمة إر أبي أبيش wato ai a cikin sahabbai ba wai Fatimar manzon Allah ce kawai fatiman ba akwai fatimomi da yawa saboda sunan fatima suna ne wanda tun a jahiliya suke sa wa 'yan mata manzon Allah ya zo ya tabbatar da shi saboda haka ba wai fatimar manzon Allah ce kawai fatima ba akwai fatimomin da yawa wannan wata mata ce sunanta fatima yar abi hubaishin ta zo ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inni la atuhuru ni fa bana tsarkaka me take nufi diman da'iman jini na zuba daga jikina jini baya yanke mini afa ada'u salata to in daina sallah kenan a bisa kiyasin in mace tana haila ba ta sallah to yanzu tunda ni jini baya daukewa to shikenan in daina sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yake inna ma zalika irqun wannan wata jijiya ce take zubar da jini wa laysa bihaidin ba haila bace wato jini ne yake zuba daga jikin wata jijiya amma ba jinin haila ba ne fa idza aqbalat al haibatu idan hailar ki ta zo fatruki salata to a lokacin ne zaki bar sallah to ya za ta gane hailar ta zo shine tana cikin zubar wannan jini ko yaushe jazir yake zubowa kamar an yanka zakara sai kuma kawai sai ta ga ya canza salo ya koma yana tahowa da duhu sai ta ce to yanzu wancan jinin ya tsaya wannan da ya canza salo to shi ne haila sai ta bashi ya yi kwanakin da zai yi to a daidai wannan lokacin da ya zo mata shi ne sai ta bar sallah fa'iza zahaba idan shi wannan jinin ya tafi ko qadruha gwargwadon wannan jini in ya tafi fagsili an kiddama sai ki wanke jinin ki yi wankan haila wasalli sai ki ci gaba da sallah kun ji ka'ida ta farko kenan wannan ka'idar in ka fahimce ta da kyau jinin ya bambanta tsakanin jininta na haila da jinin larura to amma halin da muka faɗi ɗazu kuma in ya zama jinin bai bambanta ba fa gaba ɗayan jinin launi ɗaya ne babu sanda yake sauyawa to ya za ta yi shine idan wata ya yi sai ta ɗaukar wa kanta kwanaki shida ko kwanaki bakwai idan ta ɗaukar kanta kwanaki shida idan kwanaki shida suka yi in aka yi sallar magariba sai ta wanka sai ta alwala sai ta sallar magariba da isha na wannan ranar sai ta ci gaba kenan a wata za ta kwana ashirin da hudu tana sallah idan kuma ta ɗauko kanta kwana bakwai nan tana da zabi za ta kwana ashirin da uku kenan tana sallah to duk wata sai ta rinka yin haka amma in ya zama wannan larura ce tsari'a larura ce ta faɗo mata sai ka tambaye ta kafin wannan larurar ta zo miki kwana nawa kike yin jinin haila sai ta ce maka kwana uku sai ka ce to idan wata ya yi sai ki rinka zama kwana uku tunda ba kya iya bambanta jinin wato wadda take iya bambanta jinin haila da jinin istihaba sai ta yi amfani da bambancin wadda ba ta iya bambancewa amma ta rike kwana nawa jinin yake mata kafin larurar ita kuma sai ta yi amfani da kwanakinta wadda ku ba ta iya bambance launin jinin da na jinin istihaba kuma ta manta adadin kwanakinta ita kuma sai ka gina ta akan kwana shida ko kwana bakwai wannan shine abin da za a yi dangane da matsalar da ta shafi irin wannan sannan kuka koma baya jama'a ina jin kasar na 62 ko mun zauna mun tattauna matsala dangane da sabubban da ke jan irin wannan sannan ku karanta littafin asarimul battar za ku samu ƙarin bayani dangane da irin wannan wato aljani ne akan sako wa mace da sunan sihiri sai ya zo sai ya rinka sakan mata shi wata sai ran da aka ɗaura mata aure aka kai ta gidan miji mijin yana kwankwasa kofa zai shigo shi kenan sai jini ya ci gaba da zuba a farjinta sai ya kyamace ta wannan kyamar mai yiwa sai ta ɗarsa su matsawar rayuwarsu ta aure kaga sharrin masu tsafi kenan na biyu aljani ne take da shi yayi yayi ya rinka saduwa da ita kafin ta aure taƙi duk hikimar da zai yi mata ya zo mata a namijin daren yayi yayi duk ya zo yayi mata askin dare dan duk wannan fitintunu da 'yan mata suke fama da shi duk shaidanu ne aljani ne yana son ta yayi yayi taki shikenan sai gashin kanta ya rinka zubewa sai ta tashi sai ta ga an yi mata aski an aske gashin kanta sai ta tashi sai ta ga an tsefe gashin kanta sai ta tashi sai ta ga an yi mata wani irin kitso mara kan gado duk shaidancin aljanu ne ina fata an gane to idan haka ta faru duk mun bayyana shine addu'a za a ci gaba da yi mata karatun alkur'ani za a ci gaba da mata a ruwa ne za a samu a karanta suratul fatiha kafa bakwai a tofa mata ta rinka sha tana wanka har Allah ya yi mata a'a sai ya kai ga an samu zuma ne an samu garin habbatu sauda an zuba a'a zuma ne za a sa a daka garin magarya a hada da kafur kafur mai kamar sukari a hada a sa mata a yi tofi ya halatta a'a ya kai ne za a samu ciyawar kwansuwa sai a daka ta te gari bayan ta bushe a zuba a tofa gwargwadon ayoyin da suka samu ma'ana duk wata hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi la ba'asa bin ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi da yin ruqya matuƙar ba shirka ne waɗannan abubuwan kamar first aid ne a rayuwa ya kamata kowa ya iya saboda zai iya samun matarka zai iya samun yarka zai iya samun jikarka zai iya samun ɗalibarka makwabcinka duk waɗannan abubuwan ya kamata kowane musulmi ya zama aƙalla yana da ɗan kaɗan daga ilimin da zai iya taimakawa a halin farko tuwon abin ya fi ƙarfin shi ne sai a ce to yanzu kuma a tafi wurin manyan malamai a nemi shawarwari yaya abin yake yaya abin yake yaya abin yake Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to amma dangane da hukuncin sallah fa in ka fahimci hadisin nan da kyau za ta ci gaba da yin sallah domin abin da ta zo tana tambaya to in daina sallah sai annabi ya ce a wannan jinin baya hana sallah ki ci gaba da sallah sai dai in lokacin haila ya zo to sai ki daina sallah na ɗaya kenan na biyu sai jima'i za a daina jima'i da ita za a ci gaba da jima'i kaɗai dai sai in mijin yana kyama to shine sai a tafi wurin likita ya ba da wani magani wanda wannan jinin zai kafe ko kuma a san da yadda za a yi na uku wannan jinin baya hana ɗawafi za ta yi ɗawafi na hudu wannan jinin baya hana ta shiga masallaci ko da kuwa zai zama za ta shiga masallacin nan sai ta sa kunzugu ne wani auduga da za ta tare don kai rinka zuba yana bata masallaci babu laifi duk abin da lafiyayyen mace take yi za ta ci gaba da yi sai dai haila ta zo mata sai ta daina babu ghasli damil mahidi babin da ke bayani akan wanke jinin haila shi yasa kaga jiya muka fassara almahid da cewa yana ɗaukar ma'ana haila ko to jinin haila wanke shi ake wannan babin jama'a yana so ya bayyana mana cewa jinin haila najasa ne wannan ita ce ingantacciyar magana ina fatan ku karanta littafin ar-rawdatun nabiyya daga cikin nau'ukan jini mun tattauna karatun a baya jinin haila da jinin haihuwa wannan najasa ne babu shakka amma bayan haka yanzu nan ina yanke kumba kawai sai reza ta je ta yanke farce na shi kenan sai kuma jini ya zuba wannan jinin jama'a ba na jasa ba ne kenan ko da ya ɗiga a rigata sai dai in wanke don tsafta amma in jinin haila ne ya ɗiga to matsayin shi kamar kashi yake hukuncin shi na jasa ce قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت تركيا تبتغ الله kaji imam al-bukhari ya samu wannan hadisi daga babban malami al-imamu abdullahi ibn yusuf at-tinnisi shi almajirin maliku ne shi ko yace akhbarana malikun babban malami imamu maliku ya bamu labari maliku daga ina ya samu wannan hadisi an hishamin daga hisham shi ko hishamu daga ina ya samu wannan hadisi an fatimata bintil munziri daga fatima yan munzir matashi ce eh riwayatu zauji an zaujati da lokacin riwaya ne yanzu mafi yawancin maza haka zai faru saboda mafi yawancin maza yanzu duk ana tafiya cikin rufin asiri ne matansa sun fi su karatu duk cikin rufin asiri ne ake tafiya yawa kawai kana da dogon gemu ana cewa akaramakallahu akaramakallahu amma da za a tsaya sai a ga hadisi da uku ka gudu daga islamiyya daga hadisi arba'una hadisa daga na uku ka gudu ita ko ta sauka yanzu ana riyadu salihin da ita kaga da lokacin hadisi ne wurin ta zaka je ta ci gaba da biya maka na hudu to shine Fatimatu bintul Munzir matan Hishamu ce ita kuma sai ta ce an Asma'a binti Abi Bakrin ta karbo daga kakarsu Asma'u yar Abubakar domin da Fatima yan Munzir da Hisham auren zumunci aka yi auren zumunci aka yi Asma'u kakarsu ce ma'ana waɗannan ‘ya'ya tattaɓa kunnan wane ne kenan tattaɓa kunnan sayyidina abubakar ne aka haɗa aurensu annaha qalat ita asma'u ta ce sa'alat imra'atun rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce a ra'aita ihdana idza asaba sauba haddamu min alhaidi ya manzon Allah ya kake gani idan jinin haila ya taɓa tufafin ɗaya daga cikin mu mata kaifa tasna'u ya za ta yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace idza asaba thawba ihda kunna damu min alhaidi idan jinin haila ya taɓa tufafin ɗaya daga cikin ku ku mata faltaqrushu sai ta kankare shi jinin haila domin wanke najasa jama'a ba gwajin gwala ake ba idan yaro ya kashi a wando za a wanke wandon ba ɗaukar wandon ake a jabga shi a cikin ruwa ba za a bi a kankare kashin ne a zazzage shi gefe guda sai abin da ya zama ba zai fita ba shine za a bi a wanke haka jinin haila ya zuba sai ta sa yatsa ko wani ice ko wani abu sai ta kankare shine gashi ya ce faltakarushu sai ta kankare shi summa litambahu bil ma'i sannan sai ta cuɗa shi da ruwa ta sa ruwa kuma sai ta cuɗa annabuhu a nan ba yayyafawa ba ta zuba ruwa ta cuɗa shi sun malitu fihi sun malitu fihi sannan sai ta yi sallah da shi ta kankare jinin ta wanke ta ɗauraye ta cuɗe ko to sannan kuma sai ta ci gaba da sallah da shi wannan hadisi mun karanto shi a can baya insha Allah kuma nan gaba za a sake karanta shi قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت مالا أصبغ أصبغ ونن ديدا كسني الماجرين إمام مالك إمام مالك دي طالبين شقباء ينسو mutanen kirki ne amintattu waɗanda ana karɓan hadisai a wurinsu amma sai imam bukhari ya ware a cikin kirkin kuma waɗanda suka fi kirki su ne su abu nu'aimin su ne abdullahi ibn yusuf abdullahi ibn maslama ainihin ismailu sannan ga asbag asbag anan sai ya ce akhbaran ibn wahabin ibn wahabin ya bani hadisi to annan ina son ka gane da asbag da ibn wahab dukkansu kuma almajiran maliku ne wannan yana nuna maka kenan ko da ajin ku ɗaya da mutum in ka san ya san abin da baka sani ba kar ka ce ai ajin ku daya sai ka je ya koya maka wannan abin da baka sani ba shine ya faru anan asbar da shi da ibn wahab almajiran imam malik ne amma ibn wahab yana da wasu hadisai waɗanda asbagu bai da su sai je koya shine nan ya karantar da bukhari qala ibn wahab yace akhbarani amr ibn al-harisi amr dan haris ya bani hadisi an abdurrahman ibn al-qasim daga abdurrahman dan qasim haddathahu shi abdurrahman dan qasim ya bada labari ga amr an abihi cewa ya karɓo wannan hadisin daga baban shi baban shi shine alqasim an aisha daga aisha qalat aisha tace kanat ihdana tahidu ɗaya daga cikin mu mata takan yi haila thumma taqrisu dama min thawbiha inda tuhuriha ko haka ne thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha inda tuhuriha sa'an nan sai ainihin wato sai ta kankare wannan jini daga jikin tufafin nata a yayin da ta tsarkaka fatagsiluhu sai ta wanke shi watan bahuhu ala sa'irihi kuma sai ta zuba ruwa a sauran jikin tufafin sai ta ainihin wato cuccuɗa shi sun matusalli fihi sai ta sallah da shi a nan abin da aisha take nufi shine haila ta kama ɗaya daga cikin mu jinin haila ya zuba ba lallai lallai ne a wanke yanzu ba sai a aje sai ɗaya daga cikin mu ta tsarkaka sannan sai ta ɗauko ta kankare sannan sai ta domin a lokacin ne za ta buƙaci yin sallah da shi a nan ana nuna maka halaccin ta bar wannan tufafi da jinin haila a jiki sai daga baya ta wanke aka ce ya halatta ba lallai bane haka in ya zuba yanzu nan za a iya wankewa to amma in ta je ta ajiye shi fa daga baya sai ta wanke باب الاعتكاف للمستحاضة كاجا الإمام البخاري كما yace babin da ke bayanin itikafi ya halatta ga mai istihaba mai jinin haila mai jinin istihaba afwan mai jinin istihaba a zuba mun faɗi hukunce hukuncen da ke kanta ba to daga ciki akwai itikafi ita mai jinin istihaba قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطفة تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر كو إيه وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده kaga Aisha ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama a takafa manzon Allah ya yi itikafi ma'ahu ba'adu nisa'ihi tare da shi akwai wasu matan shi wahiya mustahabatun ita wannan matar daga cikin matan annabi din da ta yi itikafin tana jinin istihara jini ya tsinke mata yana zuba ta raddama tana ganin jini farubbama waba'at tafta kai wani lokacin ma har takan sanya tasa tahtaha min dam sai ta sanya tasa haka wani kwano a kasanta saboda jinin ya rinka diga a ciki kaga ya nuna yana kwarara da yawa waza'ama sai shi mai ba da labari ikrimatu ya ce ma'anar za'ama a nan ya ce saboda karina ta anna ya kuma ce lallai aisha ma ra'at ma al-usfur ta ga ruwa mai fatsa-fatsa haka yala-yala kamar gwaiduwa a cikin masallaci faƙalar sai ita aisha ta ce ka anna haza shay'un wannan abin da na ga ya zuba a masallaci kamar irin abin da kanat fulanatu ta jiduhu abin da yake damun wanta kamar shi ne wato abin da ake so a ce maka a wannan bangaren na riwaya shine ne jinin ya kai zuba har ma ya zama aisha ta ga zubar shi a cikin masallaci ta ce wannan ya yi kama da abin da ke damun wance don a nuna maka komai adadin zubar jinin ba za a hana ta itikafi ba ya halatta ta itikafi sai dai a yi ƙoƙarin kiyayewa da tsaftacewa shi yasa kaga take sa tasa tana tarewa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت عائشة تتي itakafat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi wata mata cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakanat taraddama ta kasance tana ganin jini wa sufra da ruwa fatsa-fatsa haka mai ruwan gwaiduwa wattaftu tahataha sai takan sanya tasa a ƙarƙashinta wa hiya tusalli a lokacin da ta tashi tana sallah saboda kada wannan abu ya ta zuba yana bata masallaci قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, Wata daga cikin uwayen muminai, wannan ya nuna ashe matan annabi suna girmama junansu ko? Haka ake zama jama'a. Ajin ku ɗaya da wani, ajin ku ɗaya da wance, a'a mijin ku ɗaya da wance. Wannan ba dalili ne akan kare na ta ko kire na ta ko kure na junanku. Ka duba Aisha tana adresin ɗinsu tana kiransu da cewa uwayen muminai. Saboda wannan darajar ba manzan Allah ne ba su ba waye ba su Allah ne ba su da nassin alkur'ani daga saman bakwai to in Aisha ta saka kishi a nan to da wa take kenan so da haka mata sai a rinka lura kun haɗu ku biyu ne a wurin mijinku ko uku ne ko hudu ne sai ɗaya ta zama malama ce sai aka zo aka ce malama na nan sai ki ce eh tana nan sai ki leka ranki ya daɗe malama ko alagafata malama ko duk yadda za ta fahimci an mutunta ta ana sallama da ke daraja ce Allah ya bata sai ki bata amma in kin tsaya kina hassada nun kufurci ne da hawan jini zai hauki kawai gashi ku dubi Aisha ta ce lallai wata mata daga cikin uwayen muminai wallahi jama'a ya kamata mutane su gane gaskiya bahaushe ya dawo cikin taitayin shi wato zaman tare jama'a zama ne na mutunta juna ku je ku zauna cikin gidan yarabawa ka ji ba wanda ake faɗin sunan shi boda tunde sista wance anti maryam duka kowa ana adresin ɗin shi da wani wani wata kalma ta daraja amma yaro bahaushe sai dan asabe wai waye dan asabe babban wansu ne yake kira haka babu ladabi dole ne jama'a a dawo a koya wa mutane tarbiyya fa saboda kiran sunan mutum tare da ɗan haɗa mai wani abu yana mutunta shi yana sa ya ji shi ma an daraja shi amma ka kira shi haka da ɗanyen sunan shi kamar rake baka mutunta shi ba jama'a wallahi ku duba gashi tana daraja su ta ce wata mata daga cikin uwayen muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu rayu jama'a a koya wa yara wannan tarbiyyar wance eh karka sake faɗin sunanta ga abin da za ka rinka cewa karka sake kiran sunan wani ka rinka ce mishi kaza ka rinka cewa kaza ka rinka cewa kaza dole sai an koya musu to yanzu ana ganin wai wata wayewar kai ce ta zo kawai sai ka ji wai ta kira sunan mijinta gatsal ba haka bane jama'a ya saba ma sunna ku karanta wani littafi mai suna kamusul qur'an wanda al'allamatu dami ghani yayi wani babban malami ne da ya rayu cikin karni na bakwai ko na takwas da ya kawo sai da ya ce da inda Allah yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ishaqa wa har karshe dai ya faɗi wannan lissafin sai ce wannan ayar dalili ce akan cewa bai halatta a kira sunan kanin uba ko wan uba ba sai a kira shi da baba domin Allah ya kira su da matsayin uba ko kuma gwaggo ko inna ko babba mutunci ne ka yi ladabin sunan mutum kuma ku kiyaye jama'a wannan sunna ce fa ba wai muna kawo muku al'ada ce ta laraba sunnan manzon Allah ce daga saman bakwai ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yara yakan yi musu alkunya ya abawa ne ya abawa ne ya ga sunan su abu huraira su aliyu duk manzan Allah ya sanya musu alkunya su abubakarata nufai sunan shi annabi ya koma yana ce mishi abubakarata domin balarabe kamar yadda hausawa in ka haɗu da mutum sai ka ce mishi malam wane ko da ba malami ba ne kalma ce ta mutuntawa madalla da ita to balarabe shi kuma bai cewa malam wane sai zai ce baban wane don haka da ya haɗu da kai sai ce maka abu man baban waye kai sai ka ce abu idrisa to shi kenan da ya bugo waya sai ce aba idris yana anta kana ina ne yanzu to shi kenan abu idris zai rinka ce maka ita ce kalmar girmamawa ya kamata gaskiya jama'a wannan sunna ce rinka ainihin yaɗawa wato sakaya sunan ba lallai ne ka sai ka ce abuwa na ɗin ba amma abin da ake cewa wace kalma ce za ka faɗa mai ya fahimci ka girmama shi wace kalma za ki gaya wa mijinki wace kalma za ka gaya wa matarka ta fahimci ka girmama ta shine addinin musulunci addini ne na mutunci jama'a ba kawai a rinka kira sunayen mutane kamar karnukan farauta ba wa alaikum salam wa rahmatullah ya danganta wannan kuma za ka yi mata tarhimi ne ko ko kun gane wai kana da mata sunanta fatima za ka ce mata fati to wannan fati din ai ɗabi'a ce ta wasu ƙabilu da suke cewa fati to ya za ta ɗauka a larabci akan datse suna datse suna yakan zama munada sai zama murahab kamar yake cewa أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل فإن كنت قد أزمعت سرمي فأجملي ma'ana mawaƙi ne yake wa budurwar shi waƙa yana ɗan roƙonta wata alfarma sai ya ce a fatima sai ya datse sunan ya cire ta'un ɗin babu ta'un ɗin gaba ɗaya kamar yadda zaka ce fati shin in ka ce mata fati ɗin nan yaya za ta je za ta ɗan ji akwai sanyi a cikin abin akwai daɗi a cikin abin babu laifi amma in ta ji abin har yanzu a tsaye yake to sai ka dan canza kuma shi ne so ake dai wato mutum ka kira shi da wani suna wanda zai ji an girmama shi ba ka ga yan jaridu suna hira da yara yaro ne dan karami ake hira da shi dan jarida sai ka ji ya ce mishi to kai malam ibrahim yaya kaza yaro ne dan karami sai ka ga abokai suna kallon suna cewa an ce mishi malam mutuntawa ne babul هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه إمام البخاري بادي ko ya halatta mace ta yi sallah da tufafin da ta yi zaman haila a ciki to idan kaga bukhari ya sanya alamar tambaya a babi to hadisin da zai kawo zai zama ba ƙarara ba ne amma shi ya fi karkata ga e amma ba zai ce e ɗin ba sai kawo maka hadisin ɗaya kenan ko kuma an yi saɓani ne akan matsalar bai son ya bayyana nashi ra'ayin ƙarara qala haddathana abu nu'aym qala haddathana ibrahim ibn nafi' an ibn abi najih an mujahid qala qalat aisha ma kana li ihdana illa thawbun wahid Allahu akbar jama'a gidan manzon Allah ne yau ake bada labari gidan da Allah yake cewa tabarakallazi in sha'a جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا manzo Allah yake shiga cikin kasuwa yana cefane jama'a sai kafirai suna cewa au yo ai ma darajar shi bata kai ba yo sai ma ya shiga yo shine Allah yake cewa ai albarka Allah ta kai yadda inda Allah ya so sai ya ajiye manzon Allah wasu gonaki da kawai sai dai aje a ɗibi alayyahu a ɗibi tattasai a ɗibi komai aje a dafa to anan abin da nake so ku gane Allah yana da ikon ya azurta annabi da komai kuma Allah ya azurta annabi da komai amma 'yan duniya ne lalatattu in ba su ga duniya a wurinka ba ba sa mutunta ka kawai wannan shine in ba haka ba yo me Allah bai ba annabi ba duk abin da ake so duniya da lahira Allah ya haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma su akwai abin da suka ware wannan abin shine daraja wallahi ina jiye wa 'yan duniyan mu na yau tsoron irin waccan aƙidar ta kafirai ba sa girmama malami yanzu sai sun ga yana da narkekiyar mota sai sun ga yana da narkeken gida sai sun je yana da kuɗi sai sun je yana da kaza in ba haka ba fa ya zama abin tozarci ya zama abin dariya shi yasa aka samu wasu waɗanda suka ruɗi kansu sai ce to bari in ɗinka kafta kaftar riguna bari in aje manya-manyan motoci bari in gina kafcecen gida wai dan a girmama ni sai har wai ya fito ya faɗa haka wai yayi ne dan a girmama shi yan duniya wai yake biyewa to sakamakon wannan kuma sai ya shiga gasar yan duniya domin yan duniya yau yana mota kaza an aka ce to an daina yayinta sai a je a kakara shi ma sai koma kakara shikenan ya shiga cikin rikicin 'yan duniya kenan abin da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabarakan lazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa tajri min tahti hal anharu wa yaj'al laka qusura sai ce bal kazzabu bis sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah yake cewa albarka Allah ta kai in ya so sai aje maka gonaki manya-manya wa wa yake magana gonar wancan gwamnan adamawa din nan wannan gonar aljanna in Allah ya so sai kawo ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai gina maka manya-manyan gidaje manya-manyan fadoji yace amma ba anan take ba sun riga sun karyata tashin alkiyama ne don haka reni ya shiga sun riga sun rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke kullum sai a ce in annabi ne yaya kaza yaya kaza ya wai su ma'aunin su duniya in an ga duniya a wurin ka shikenan abin da yasa nake ce mana ina ji mana tsoron haka jama'a wallahi so da dama ni kaina nakan haɗu da mutane ahli sunna ne sai mutum ya ce dama kai ne albani sai ce ni ne sai ce oh jinka ya fi ganin ka saboda me saboda yan bid'a ne suka tarbiyance su abin da yake sa rai so yake ganna a wata shimfiɗaɗɗiyar mota na fito kawai ina takama ina taka ƙasa ina hararan mutane to amma wai kawai ya ganka da riga irin waɗannan alhaji ya dawo lafiya eh to shikenan wai kai kai ka cancanci reni mu ai ahli sunna ne jama'a mu ba yan bid'a bane ba ma yin zayyul zayyul mubtadi'a shigar 'yan bid'a shine a kawo riga guda takwas a sa a kawo alkyabba a ɗora a kawo rawani yadi sittin a ɗora sannan a kawo malafa a ɗora kana tafiya ka sa kayan mutum ɗari uku jama'a ranar kiyama akwai hisabi wani yana naina yawo tsirara ya kamata ahli sunna su gane haka manzo Allah yana yawo a cikin titunan Madina an gan shi ba a gane shi me yasa da yana yin wata shiga irin ta sarakuna da lallai a gane shi ya kamata mutane ku kwantar da hankalinku mu ahalin sunna ne abubuwan da yan bid'a da yan duniya suke ba za mu shiga cikin wannan harguwar ba duk abin da zaka gan shi tattare da mu kamar manzon Allah ne da ya hau alkaswa ya tafi aikin hajji taguwa lafiyarta da nagartatta ya duba don ta biya mishi bukata ba wai dan ya yi ado ya more irin yadda yan duniya suke yi ba ba duniya ce shugul shagil da ahlus sunna ba lahira ce ita duniyar tsani ce cewa yi wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah a abin da Allah ya baka to ka nemi lahira da shi sai ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma ka manta kana da rabo a duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka saboda haka jama'a ku ji Aisha ta ce ma kana li ihdana illa thawbun wahidun mu matan manzon Allah ba abin da kowace ɗayan mu take da shi sai riga guda ɗaya ta hidu fiye a cikin wannan rigar take haila kuma fa'iza asabahu shay'un min damin idan jini ya taɓa wannan riga qalat biriqiha sai ta yi haka da yawunta sai ta dangwalo yawu haka ne faqas'athu ko faqas'athu bi zufriha sai ta kankare shi da ainihin wato kumbatta rigar kwaya ɗaya ce da ita ake ado da ita ake sallah da ita ake haila da ita ake komai to in haila ta zo ta taɓa aisha ta ce sai ta dangwalo yawu haka sai ta sa sai ta kankare matar manzon Allah rigar ta ɗaya tsakaninki da Allah ke da kike saurare na yanzu rigunan ki guda nawa amma in sallah ta zo in ba a yi miki rigar sallah ba sai ki yaji kuma saboda rashin kunya an zaki yaji sai ki sa hijabi da niqabi matan ahli sunna ba sa yaji jama'a in dai zaki yaji to sai ki sa gyale shikenan kin zama matar bid'a saboda al-imam al-baihaqi ya ruwaito asari da isnadi sahihi as-sayyida aisha tana zaune a gidanta sai ga wata yarinya budurwa yar wanta abdurrahman ta shigo da gyale sai aisha ta furge gyalen sai ta yayyaga shi sai ta zubar sai ta ɗauko hijabi mai kauri sai ta bata tace kina hauka ne baki san kin balaga ba baki san suratul nuri ta sauka ba ta ce mata hijabi za su sa ta ce wannan kayan jahiliya ne to yaji ɗabi'ar jahiliya ce in zaki yaji sai ki sa gyale amma kuma wai zaki yaji sai a sa hijabi a sa niqabi a sa safa haida sai ki haƙura kenan ke ahlus sunna ce ku duba matar annabi tana da riga guda ɗaya kuma ta ce duk matan haka suke kuma yana daga cikin darajar da aisha ta samu lokacin da suka haɗu suka yi tunani irin tunani na 'yan duniya don dama sai ka ne kana ɗinɗima imaninsu ba barinsu za ka yi ba 'yan bidi'a kuma su danƙe maka su sai ka ne kana tara su kana nuna musu mu ahli sunna ne Allah ya ɗaukace mu da darajar mu muna bin manzon Allah ne mu kaza mu kaza ba wai alfahari kake cusa musu ba kana nuna musu matsayin ne saboda haka abin da muke so da ku abin da ya sauƙaƙa a yi amfani da shi abin da babu a haƙura kaza kaza kaza kaza kaza kaza ana nan a irin wannan halin sai kaga Allah ya kwararo arzikin in ya nufa in bai kwararo arzikin ba fa dama ba a cikin tsiya ake ba dan ana da Allah ana da manzon Allah dan haka mu ba matsiyata ba ne idan kuna ɗinɗima musu imanin su haka to wannan guda ɗayan ya ishe ta ta cire tunanin yayi ta cire tunanin burgewa sannan matan ahli sunna ba sa zuwa gidan biki matan ahli sunna ba sa zuwa gidan suna ku karanta shehu dan fodiyo wasiqatul ikhwan ya ce suna ku hana ko musulmi ku hana matanku zuwa gidan suna ko gidan biki dama duk abin da ke kawo fitina shine me za a je gidan suna za a yi anko za a je biki za a yi anko to nan sai matan manzon Allah suka taru suka ce to ai su suna ganin a matsayinsu bai kamata a ce wata mata tana sanyawa tana ɗaurawa tana morewa a ce su kuma kullum kenan su kenan kwaya ɗaya saboda haka su abin da suke gani ya kamata duk matar da ke garin nan ya zama tana ƙasa da su a wajen tufafi da abinci da wurin kwana da kaza kaza manzo Allah ya shiru ya kyale su sai aya ta sauka ta zabi fa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah me yace فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما in dai Allah kuke so in dai manzon Allah kuke so in lahira kuke nufi to ku yi haƙuri a je lahira Allah ya muku tattali inna ashabal jannati yawma fi shugulin akwai shagali za a kecere ni a aljanna in ka sa da hantsi karfe goma ma sai ka cire ka sa wani duk aljanna ta ka ce akwai shagali akwai celebration a cikin aljanna amma a yi haƙuri saboda haka aisha ita aka fara to aisha ke ce yarinya ki tafi ki shawarci iyayenki mu dai yadda kika ga rayuwar nan Allah ya yanke shawara ba canji in za ki haƙura ki zauna in ba haƙuri to ki je ku yi shawara da iyayenki ta ce ni din ya manzo Allah eh abin da Allah ya zaɓa mana ka ce wai in je kuma iyaye na su zaɓa babu na zaɓi Allah da manzon shi na zaɓi lahira shikenan magana ta ƙare sauran matan duk haka aka zauna aka haƙura sai da haka matan ahalus sunna ku daina shiga irin wannan rikicin yau za a yi anko gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ana zaune lafiya ana addini yana samo muku abin da za ku ci sai ki ce yau shekara uku ba kai min zani ba ba haka za ki ce ba in kika ce yau shekara uku ina yawo tsirara to nan ne kika sako matsala amma shekara uku baka sake min zani ba a cikin shekara uku din nan tsirara kike ba tsirara kike ba shikenan a mahaifinki ne yake yo miki sai ki ce alhamdulillah asiri ya rufu haka magabata suke sai na umar zuwa ya sami isha hafsa ya ce ki daina tayawa da manzon Allah hankali ko kin ga wani abu in kina bukata kar ki tambayi manzon Allah ni babanki ki faɗa mini sai in yi miki in babanki ya siyo zannuwa ko mahaifiyarki ta siyo zannuwa ta kawo asiri ya rufu amma ki ce a a ai tun da dai ba shine ya siyo ba to yau babu zaman lafiya a gidan nan su iyayenki ai sun fi ki hankali ya kamata mata ku tsaya ku yi nazarin waɗannan matsalolin don Allah da wahala yanzu ka samu matar da za a ce rigarta kwaya ɗaya ce da ita take haila da ita ta haihu da ita take jego da ita take biki da ita take wanke-wanke saboda Allah da ita take sallah kuma da wahala ba ni tunanin za a samu to to me kamata sai a yi haƙuri jama'a waɗannan mutanen jama'a su ne Allah yake cewa ula'ika hum khairul bariya sai muka ce muna koyi da su muna koyi da su kun ga yadda suka rayu mu ma sai mu haƙura shi yasa duk wata hayaniya ba su shiga ba gashi nan rigar kwaɗe ma'ana ka ji fa babu wadda ma za a cire wannan aje a wanke ta don haka sai a dangwalo yawu sai a shafa wa jinin a kankare shi kawai shi kenan saboda in an cire ta an ce a wanke ba wata kuma da haka suka rayu suka samu daraja ta me daraja ta ainihin musulunci har gobe har jibi har gata har abada insha Allah an ce Aisha sai a ce uwar muminai ya kamata mata su tsaya su yi nazarin wannan sannan ya zo zai aure ki ba shi da halin da zai ɗinko zannuwa ya kawo a'a yana da hali ya ce sai kin zo gidan shi ba zani ne aure ba me aure sadaki da siga ya ba da sadaki eh ya ce yana nema an ce an bashi ya ce ya karba shaidu sun shaida aure ya yiwu daga nan in aka ɗauke ki aka kai ki gidan shi abin da ya sauƙaƙa ya kawo ya baki shi kenan ke matar shi ce duk waɗannan abubuwan da suka zama mana musiba da jaraba yau suka hana aure auren da ke da rai kuma suka hana shi zaman lafiya duk waɗannan abubuwan fitintinu ne jama'a ɗan mata nawa ne yau zaka gansu ga sunan suna yawo kowace in ka same ta babba ajanda ta ita ce me aure duk budurwar da ka samu me kike so aure to amma me yake faruwa za a aurar da ke samo miji sai ta samo sai a ce to za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza dole ne mu ahli sunna mu bambanta daga waɗanda ba mu ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye kafin mu tashi jama'a karatun littafin hiqba ranar alhamis insha Allahu ta'ala tsakanin sallar magariba da isha a magume da wannan muke cewa kuma muna sanar da ainihin al'umma cewa ga sidina na dvd digital video wane ne wane ne versatile ga shi nan wannan na hikba ne yadda ka ganshi karatu na ɗaya na biyu na uku kowane karatu haka za ka gan shi ɗoɗar kamar yanzu aka yi shi a gabanka sannan wannan kuma munafunci dodo ne ga shi nan baki ɗayan shiga shi na a cikin CD ɗaya kuma waɗannan CD na naira ɗari biyu ne duk wanda kake so za ka ainihin saya sai dai waɗanda suke son su rinka zuwa su sayar to za su je su samu 'yan kasuwan sai su je su yi yarjejeniya sai su ba su gwargwadon yadda su kuma in sun je gaba za su iya samun ribar su kaɗai dai muna ƙara gaya wa mutane don Allah ku nemi zaman lafiya shine zaman lafiya ɗin kada wanda ya je piratin mana kayan mu yadda ka gan shi ɗin nan ko guda dubu nawa kake so za ka samu kasara